أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أصحاب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد yawa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu muna ƙara shaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake bamu wannan dama na kasancewa tare da ku a cikin waɗannan bayanai masu tarin muhimmanci bayanai wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci insha Allah wadda darasin da zamu bayani a kansa ya shahi ikhlasi da kuma hakikaninsa insha Allah inda zamu ji bayani dangane da falalan ikhlasi da kuma muhimmancinsa da hadarinsa da kuma irin tasirin da yake da shi a cikin ayyukanmu na yau da kullum da fatan Allah subhanahu wata'ala zai amfane mu cikin abin da za mu ambata insha Allah kamar yadda muka gani cikin darussa suka gabata mun yi bayani dangane da hanyoyin da mutum zai bi da kuma matakan da mutum zai bi daki-daki ya zamanto ya kai ga kusanci ga Allah subhanahu wata'ala ya kai ga matsayin tsarkaka da kuma kyautata ɗabi'unsa inda muka yi bayanin cewa lazim ne ya kasance mutum ya hau mataki na farko wanda yake shine tuba inda muka yi bayanin muhimmancin tuba da sharuɗan tuba da kuma rukunan tuba da abin da ya kama da haka nan muka zo mataki na biyu wanda muka ce yana da matukan muhimmanci wanda ya kunshi abubuwa guda uku wanda suka shahi musharata da muraƙaba da kuma muhasaba bayan wannan mun shige bayani dangane da abin da ya shahi niyya hakanan kuma mun taɓa wani abin da ya kama da hakan dangane da abin da ya shahi ikhlasi a cikin niyya insha Allah za mu ƙara bayani kamar da muka bayyana muku a harkar wannan muhadara cewa za mu bayani dangane da hakikanin shi ikhlasi din sannan kuma da abubuwan da suka shahe shi kamar da muka bayyana dangane da hakikanin ikhlasi za mu ganin cewa Allah subhanahu wa ta'ala a cikin littafinsa mai girma a cikin wata aya ya kira mutane da su yi tadabburi kuma su yi tunani kuma su lura su ɗauki ibra a cikin wannan al'amari ɗin wanda muna yi mu istifadan hakikanin ikhlasi ta hanyar wannan aya ɗin mai girma wannan ita ce su a aya ta 66 a cikin suratun nahl inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa inna lakum fil an'ami la ibra nusqikum mimma fi butunihi min bayni farsin wa damin labanin khalisan sa'igan lisharibin inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa lallai kuna da abin lura ya ko mutane cikin al'amarin dabbobi wato abin da ya sha kenan raƙuma shanaye rago da akuya da abin da ya kama da hakan cewa wanda Allah subhanahu wa ta'ala halatta mana Allah subhanahu wa ta'ala ce lalle a cikin al'amarin su akwai abin lura akwai abin ɗaukan ibra akwai abin ɗaukan wa'azi da kuma darasi me wa'azin da adda ku cikin wannan al'amarin shine Allah subhanahu wataala yake cewa muna shayar da ku daga cikin abin da adda ku cikin cikunan su abin da yake tsakanin tokan tumbi da kuma jini abin da yake tsakanin ruwan hanji da kuma jini Allah subhanahu wataala ya ce nono khalisan nono wanda yake tsantsa sa'igan kuma lisharibin Allah subhanahu wata'ala ce wanda ya kasance mai daɗin sha mai sauƙin sha mai sauƙin haɗiya mai sauƙin kwankwada lisharibin ga masu sha wannan akwai ibra a cikinsa wannan akwai wa'azi a cikinsa wannan akwai abin lura a cikinsa saboda Allah subhanahu wata'ala yana so ya nuna mana kenan cikin wannan ma akwai abin da yake nuna haƙƙaniya na Allah subhanahu wata'ala gaskiyan al'amarin Allah subhanahu wata'ala hakikanin kaɗaituwan Allah subhanahu wa ta'ala da kuma hikimominsa da ƙuduransa a cikin halittunsa inda za mu iya ganin kenan Allah subhanahu wa ta'ala zai fitar da nono tsantsa ta hanyar tokan tumbi da kuma jini ta hanyar ruwan hanji da kuma jini Allah subhanahu wa ta'ala yake hidda nono tsantsa kuma mutane suna sha kuma suna jin daɗi ta hanyar wannan ni'ima ɗin to wannan aya ne wanda ya kamata ya nuna mana hakikanin iko na Allah subhanahu wa ta'ala da kaɗaicinsa da kuma irin hikiman shi to mu ambata cewa muna ai mu fahimci ma'anar ikhlasi da kuma hakikanin ikhlasi ta hanyar wannan aya mai girma inda Allah subhanahu wa ta'ala ya kira wannan nono din da cewa shi khalisan ne wato nono ne wanda yake tsantsa kuma wanda yake bai haɗu da jini ba bai haɗu da ruwan hanji ba saboda haka kenan ya kasance tsantsa nono tsantsa khalisan kenan duk wani abin da ya zamanto ya kasance tsantsan shi hakikanin shi bai haɗu da komai ba wanda ba a son a haɗu da shi ba to shi kenan wani abin ya kasance khalis wato abin ya kasance tsarkakakke tsantsa wanda yake bai haɗu da wani shi ba musamman wanda ba a bukata ya zamanto ya haɗu da shi kenan wannan nono ɗin da mutane suke sha na raƙumi ne na saniya ne na rago ne na akuya ne wannan ya kasance nono ne tsantsa hamma nonon ɗan adam wanda ainihin watan jarirai sukan sha da yara ya kasance tsantsa ne babu jini a cikinsa ba ruwan hanji a cikinsa ba tokan tumbi a cikinsa wannan yana nuna hikima Allah subhanahu wata'ala da kuma ƙuduran shi da ikon shi da kaɗaituwan shi da kuma hikiman shi a cikin halittan shi wanda lalle ya isa mutum ya zamanto ya tadabburi a cikin wannan ya yi tunani a cikin wannan wannan zai ba mutum dama ya zamanto ya ƙara sanin Allah subhanahu wata'ala ta nan kuma sai ya kasance ya samu ikhlasi kenan hakikanin ikhlasi muna iya fahimta cewa kenan aiki ya kasance tsantsa saboda Allah subhanahu wata'ala kawai ba tare da wani shirka ba sawa'an shirkan ya kasance shirka ne wanda yake bayyane ko kuma shirka ne wanda yake ɓoye kenan zamanto aikin mutum ya yi shi ne tsantsa saboda Allah subhanahu wata'ala kawai sawa'an ya kasance niyya ne sawa'an ya kasance aiki ne sawa'an ya kasance magana ne ya zamanto saboda Allah subhanahu wata'ala ne kawai akai babu wani wanda yake shiga cikin wannan niyya din ko cikin wannan magana ko kuma cikin wannan aiki din tare da Allah subhanahu wata'ala ya zamanto kawai saboda Allah subhanahu wata'ala kai wannan shine hakikanin ikhlasi kenan ta nan muna aifanta ta wannan hanyar wannan aya din kan cewa ikhlasi shine hakikanin aikin da mutum za yi saboda Allah subhanahu wata'ala kawai ba tare da ya haɗa Allah subhanahu wata'ala ba da waninsa ba kenan wannan yana da matukan muhimmanci kuma yana da matukan tasiri a cikin hanyar neman tsarkaka da kuma kyautata ɗabi'u da neman kusanci a wurin Allah subhanahu wata'ala kamar yadda za mu gani kuma cikin sashen bayanai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dangane da abin da ya shahi ikhlasi da kuma hakikanin ikhlasi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana bayyana mana cikin hadisi wannan cikin bayanin da ya zo a cikin mahajjatul baida wanda faidul kashani ya rubuta ya nakalto maganan abu hamid al-ghazali cikin bayanin hakikanin ikhlasi wanda shi abu hamid al-ghazali ya ruwaito ya kawo maganganu na malaman akhlaq daban-daban dangane da ma'anar hakikanin ikhlas kuma kowane malami na akhlaq yana kokarin ya tsamo ma'anar akhlaq ne ta hanyar ayoyin alkur'ani ko kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to a ƙarshe dai ya nuna cewa duk waɗannan maganganun akwai tsawaitawa a cikinsu saboda haka kawai abinda za a iktifa'i da shi shine a duba a ganin menene manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fassara ikhlasi da shi menene hakikanin ikhlasi amma hanga na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan shine abin riko kuma ya kawo bayani kamar haka inda yake cewa an tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ila anil ikhlas lokacin da aka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dangane da ikhlasi menene ikhlasi menene hakikanin ikhlasi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa huwa an taqula rabbi Allah ikhlasi shine ka ce ubangijinka Allah ka da Allah subhanahu wata'ala kenan ka yi itirafi da Allah subhanahu wata'ala ka yi itirafi da kadaicin Allah subhanahu wata'ala da ikonsa akan komai thumma tastaqima kama umarta sannan kai istiqama kamar yadda aka umarce ka kenan ka tsaya kyam kamar da Allah subhanahu wata'ala ya umarce ka ai la ta'buda hawaka wa nafsaka wala ta'buda illa rabbak وتستقيم في عبادته كما أمرك وهذه إشارة إلى قطع كل ما سوى الله عز وجل عن مجرى النظر وهو الإخلاص حقا yake cewa ma'ana kenan ka ce Allah Ubangijinka sannan kuma ka yi istiƙama akan abin da ya umurce ka shine ya kasance kenan baka bauta ma son ranka ba ka nisanci son rai sannan ba za ka bauta ma wani ubangijinka ba wato ba za ka bauta ma kowa ba sai Allah subhanahu wata'ala Allah ta'ala kawai za ka bauta ma hakanan kuma ka yi istiƙama a cikin ibada Allah subhanahu wata'ala ka tsaya kyam cikin bin Allah subhanahu wata'ala kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya umarce ka kenan wannan ya nuna kenan mutum ya zamanto ya yanke daga dukkanin wani abu wanda ya hita daga hanyar Allah subhanahu wata'ala wannan shine hakikanin ikhlasi kenan muna gani iya gani cikin bayanin wannan bawan Allah Abu Hamid Al-Ghazali wanda Faidul Kashani ya zo da bayanan shi dangane da hakikanin ikhlasi a cikin littafinsa Mahajjatul Al-Mahajjatul Baida cikin mujalladi na takwas shahi na ɗari da talatin da uku inda ya wannan bayani yake sharhin maganan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kenan muna iya ganin ma'anan ikhlasi shine a mahanga na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam haƙiƙanin ikhlasi shine ka ce ubangijinka Allah sannan kuma ka tsaya kyam akan umarnin Allah subhanahu wataala wato tsaban ikhlasi kenan da kadaita Allah subhanahu wataala da kuma isuwa da Allah subhanahu wataala da kuma tsayawa da samun istiqama a cikin tafarkin Allah subhanahu wataala ta inda zaka yi imtisali da ibadodin Allah subhanahu wataala ka nisanci kuma haninsa ka nisanci son ranka ka nisanci bauta ma wani wanda ba Allah subhanahu wata'ala ba ka samu istiqama akan haka wannan shine hakikanin ibada wannan shine hakikanin ikhlasi wannan shine abin da Allah subhanahu wata'ala yake bukata da bawansa wannan shine yake ibada tasirinsa a cikin ayyukan bawa na yau da kullum wannan kenan dangane da abin da ya shahi hakikanin ikhlasi a mahanga na alkur'ani da kuma sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma dangane da abin da ya shafi falalan akhlaq da kuma irin ladan da yake tattare da shi da sakamakon da yake tattare da shi a wurin Allah subhanahu wata'ala za mu iya cewa ikhlasi shine abin da zai shiga tsakanin dan adam da kuma shaidan duk lokacin da bawa ya kasance mukhlisi yakan ikhlasi a cikin ayyukansa to ya ban kwana da shaidan kuma shaidan kan kanshi yana ɗebe tsammani dangane da wannan bawa ɗin da kuma aikinsa ya san cewa baya da iko a kan shi sai abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya so wannan muna fahimtar haka cikin wannan aya mai girma cikin aya ta suratu sad aya ta 82 da kuma zuwa 83 inda shaidan ya nemi Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi muhula ya dakata masa ya masa jinkiri a cikin rayuwarsa inda Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi tsawon rai har zuwa ran tashin alkiyama gurin shi guda ɗaya rakani shine ya hallakar da 'yan adam ya ga ya ɓadda su ya sa sun yi asaran su duniyar su da lahiran su inda yake cewa qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin yake cewa ya rantse da izza da kuma buwaya na Allah subhanahu wa ta'ala kan cewa zai hallakar da ayan adam gaba ɗayansu amma da kanshi ya yi istidraki da kanshi ya yi istisna'in wasu bayi wanda ya ce baya da iko a kansu ya ce sai dai bayanka ya Allah subhanahu wata'ala wanda ka tsarkake su wanda su kasance sun samu tsarki ta wurinka watan sakamakon sun bi ka da ikhlasi sun bi ka tsakaninsu da kai ba su haɗa bautanka ba da wani sakamakon haka ya zamanto ka tsarkake su makanka waɗannan mutane ba da iko a kansu wannan misdaki wanda yake baris na waɗannan bayi wanda shaidan ya ɗiba tsammani a kansu su ne annabawa da kuma wasiyan annabawa wato sun kasance kenan masumai babu wani abin da wani iko wanda shaidan yake da shi a kansu bayan da shaidan zai ya harrafa su bayan da shaidan zai kautar da su daga hanyar Allah subhanahu wata'ala waɗannan annabawa kenan da wasiyansu wanda suka kasance masu mai amma sakamakon me yasa shaidan ya kasance bai da iko a kansu kuma ya riga ya ɗiba tsammani a kansu sakamakon ikhlasin su ne wato sun kasance suna da ikhlasi sun kasance suna da kusanci ga Allah subhanahu wata'ala sakamakon wannan ikhlasin sannan sun kasance Allah subhanahu wata'ala ya keɓance su makansa ya ce waɗannan bayina ne babu wani wanda yake da iko a kansu shaidan baya da iko a kansu sakamakon ikhlasin su Allah subhanahu wata'ala ya keɓance su makansa kenan wannan yana nuna mana falalan ikhlasi da muhimmancinsa ta wannan bangare da fatan Allah subhanahu wata'ala ya amfana da mu cikin abin da muka ambata wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin